على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات الله سبحانه وتعالى إن فدن النبي إبراهيم واذكرك عما إذ ابتلى إبراهيم ربه يا عند أبنجد إبراهيم إذا ربت إبراهيم وفي قراءة ونقراءة إبراهام ibrahima ibrahama bi kalimatin da wasu kalmomi bi awamira abubuwa na horo da ya ce ya yi wani wahin da abubuwan da aka hana shi kallafahu biha wanda Allah ya kallafa masa yin waɗannan abubuwa ƙira an ce waɗannan kalmomin shine manasikul hajji ibadodin aikin hajji wakila wani kaulin an ce almalmalatu kurkura baki ne kamar yadda muke wajen alola walisin shaku da shakarwa wasuwaku da yin siwaki wa kasu sharibi da saisaye gashin baki wa farkon ra'asi da raba gashin kai a tsakiya sunar ma'aiki ne gashi ya raba shi a tsakiya rabi na gefe rabi na gefe shi sa ka ce shi nashi idan ya raba tsakiyar yakan dinga walƙiya idza farraqa al-ash'ara yabdu wa yanma'u wa kalmal azafiri kuma ka kallafa masa yanke kumba wa naftul ibdi da fege gashin hammata shi hammata ba askewa ake ba ana fizgin shi ne ba na jin ciwo ba sai ya ragu wa halkil anati da aske gashin gaba wal khitani da kaciya wal istinja'i da tsarki da ruwa duk waɗannan abubuwa Allah ya kallafa wa annabi Ibrahim bayan da kamin zuwansa babu fatan muhunna addahunna ta matin annabi Ibrahim ya ba da abubuwan da aka kallafa masu cikakku kala ta'ala lahu Allah ta'ala ya ce inni ja'iluka lin-nasi imama tunda na kallafa maka wasu abubuwa duk kayi su yadda na ce ai ya cika ni ko zan sanya ka imaman abin koyi linnasi ga mutane ƙudwatan fiddini abin koyi a cikin addini da Allah ya gawa annabi ibrahim haka kala sai annabi ibrahim ya ce to Allah ba ni kadai ba wa min zurriyati daga cikin zuriya na auladi ‘ya'yana ija'al ka sanya ayin matan limamai ƙala Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya masa nan take la ya nalo a hadiyar zalimina a azzalimai cikin ‘ya'yan naka ba za su samu alkawari na ba bil imamaci da shugabanci alkafiri na kafirai minhum daga cikinsu wannan magana na ubangiji ne masa raddi ya yi nuni dalla ala annahu ya nalo gairu zalimi ya nuna ce kenan wanda ba a zalimai ba za su iya samu amma a zaliman kabaran ba za su samu ba Allah ya ce wai ji an albaita masabatan linnasi yayin da muka sanya dakin kaba makoma ga mutane marjan yasubuna ilayhi min kulli janibin makoman da suke komawa ta kowane janibi in ka je haji gabas yamma kudu arewa ko ina da ina suna dawowa zuwa garin makadan sun ibada wa amunan muka mai da garin kuma aminci ma'amanan lahun minar zulmi amana daga zalunci haramun ne a zalunci wani a makka wani gharati alwaƙi hati fi gairihi da hare-hare da yake aukuwa a wani garin makka da in wani sarki ya fi wani sarki sai ya kai yaƙi ya kwace garin ya mai da shi talakansa to Allah ya kare makka ba a kai mata yaƙi kana rajulu yalqa qatila abihi a garin makka mutum yakan gamu da wanda ya kashe babansa amma tun da wurin aminci ne fala yuhayyijuhu ba ya motsar masa da komi ko da zai cewa kai kashe babana balle tashi hankali ya zo wa yattakhidhu ayyuhan nas ku yi riko ya ko mutane min maqami ibrahim daga maqami ibrahim wurin tsayuwan annabi ibrahim huwa alhajaru shi dutse allazi qama alaihi wanda annabi ibrahim ya tsaya a kansa inda bina'il baiti lokacin da yake ginin ɗakin ka'aba ku riƙe wannan wuri musallan wurin sallah makana salatin bigiran sallah bi an tusallu ku yi sallah khalfahu bayan sa raka'ata yi dawafi raka'a biyun dawafi sunna ne idan mutum ya isa makka ya yi dawafi su bakwai kamin ya je sa'ayin safa da marwa sunna ne ya yi raka'a biyu to inda ya fi kyau ka dawo bayan makama ibrahim nan ka yi raka'a biyu a wurin in ya zama wata hizu kenan da fataha wafi kiratin a wani karatu bai fatin ha'i wata hazu ma'ana sun riƙa ne ba horo ba ne kabarin labari ne وعهدنا إلى إبراهيم من القرور تاج النبي إبراهيم وإسماعيل ننسى إسماعيل أمرناهما من وليس أن بأن طهرا بيتي تيوا قدرك كداكينا من الأوسان لكم كان الطائفين كما سلوافي والآكفين دما سلزمتم ولمقيمين من دما سلما أتكي warruka'i da masu ruku'u a sujudu masu yawan sujada da ruka'u da sujudun nan jam'u raki'in wa sajidin ruka'u jam'in raki'u ne sujudu jam'in sajidu ne almusallina masu sallah wai tsale ibrahim yayin da annabi ibrahim ya ce lokacin da yake gina ɗakin yana cewa rabbit alhada Allah ka sanya hadal makana wannan gari na makka baladan gari aminan za amnin ma'abocin aminci wa kada jaba Allah du'a'ahu Allah ya amshi addu'a annabi Ibrahim faja'ala ya mai da garin makka haraman gurmi la yusbaku bihi damu insani ba a da jinin wani mutum wala yuzamu fihi ahadun ba a zalinta mutum ɗaya a ciki wala yusadu saiduhu in an zo an ga abin farauta ma amma ka ya shiga cikin aminci ba a farautansa wala yuqtala khalaqu ba a yanke ciyawan maka saboda aminci warruqa lahu annabi ibrahim ya ci gaba da cewa bayan ka mai da garin garin aminci ka azruta mutanen garin minas samarati daga 'ya'yan itace wa kan fa'ala haqiqa Allah ya masa haka bi naqli taifi inda ya yanko garin ɗaifa mina sham daga sham ilaihi zuwa gare shi wa kana afqara la zarafi wala ma wurin ɗaifan ya fi ko ina zamowa fako a duniya ba shuka a ciki ma ruwa idan ka je makka garin da ake ce ma ɗaifa tsakanin shi da makka ba nisa da annabi ibrahim wannan addu'an allah ya sa mala'iku suka yanko ƙasa daga sham sham dausayi ne kurmi ne aka yanko wannan kasan aka fafe aka kawo makka a fa'ifa gashi a tsakiyar duwatsu a tsakiyar sahara amma in ka shiga garin kamar kana sham da dausayi da ruwa da komi sannan allah ya ce warruƙalau annabi ibrahim ya ci gaba da cewa allah ka azurta ahalin wannan gari minas samarati man amana minhum wanda ya ba da gaskiya cikinsu billahi da Allah ya ba da gaskiya da yau mil akhirin ranar ƙarshe majalun min ahlihi to hassahum bid du'a'i lahum da ya ce mana mana minhum a can da aka ce inni ja'iluka lin-nasi imama sai ya ce wa min zurriyati sai aka ce la yanalu ahadiyaz zalimina to ya san akwai wanda ba za a bawa kenan to nan da ya zo roƙon a azurta mutanen garin 'ya'yan itace sai ce man amana minhu masu imanin cikinsu na Allah wal yawmil akhir ya keɓance su da du'a'i muwafaqatan din ya dace da fadin Allah la yanalu ahadiyaz zalimina kala ta'ala Allah ta'ala ya ce Ibrahim wa arzuquman kafara wanda ya kafirce ma ba zan hana shi ba iyakansa duniya fa umatti'uhu bi tashdidi wa tahfifi ko umti'uhu jiyar da shi dadi fi duniya a duniya bi rizqi da arziki arzikin duniya Allah yakan ba wanda yake so da wanda baya so shi yasa duniyan mulki akan ba mutumin kirki a ba mutumin banza kudi haka nan sarauta haka nan to Allah subhanahu wataala da yake duniyan ba bakin komi bane waransa ya ce annabi ibrahim karka damu wanda ma suka mutu can ba zan hana su ba amma zuwa lokaci kalilan gangane muddata hayatihi lokacin rayuwarsa sun mallar ruwa jiwo bilahirci sannan nan bukatar da shi a lahira ila azabin na zuwa azaban wuta fala ya jiru an hamahitan ba zai samu wurin bauɗewa ga barin wutan ba wa bisal masiru makoma ko ya yi muni in makomin mutum ya zama wuta almarjuhiya wasu an mata idiyar so ibrahimul qawaida yayin da annabi ibrahim yake daga shika-shikan ginin ka'aba da shi da ɗansa na al'ususa tushe waljudura da katangan ka'aba min albaiti daga ɗaki yabnihi yana gina shi muta'alliqun biyarfa wa isma'ilu da isma'ilu adfun ala ibrahima hadafi ne akan annabi ibrahim ya kula ne da ibrahim da isma'ila suna cewa lokacin ginin rabbana taqabbal minna ya ubangijinmu ka karɓar mana bina ana gininmu innaka kai allah an tassami kai ne mai ji bilkauli da zancen kowa al'alimu masani bilfili da aikin kowa rabbana ya ubangijinmu waje allah kan sanya mu musulmai ne musulmi biyu mun kadai ne masu jawuwa laka gare ka masu mika wuya gare ka waje alimin zurdiyatina ka sanya daga cikin zuriyanmu a immatan ummatan al'umma jama'atan jama'a muslimatan musulma laka gare ka wa min din nan da ya ce min zurriyatina littabi'ili wato sashi daga cikin 'ya'yan har yau da ya koma ga wancan magana da Allah yake gaya masa la yanalu ahadiyaz zalimina wa ta bihi ya zo da cewa min zurriyatina saboda gabatuwan layana al'adiyar zalimin wa arina manasikana Allah ka sanar da mu ibadan hajjinmu shari'a ibadatina shari'o'i ibadanmu ko hajjinmu sannan daga ƙarshe Allah wa tuba alaina ka karbi tubanmu innaka kai an tattawabu kai ne mai yawan karban tuba arrahimu mai rahama sala ku taubata mai tafsiri ya ce da annabi isma'ilu da annabi ibrahima suna roƙon allah tuba ma ismatihima tare da su ma'asumai ne shi annabi ma'asumi ne shaidan bai sa masa wasu wasi balle sabi allah to tare da haka suna cewa allah ka karbi tubanmu kai ne mai yawan tuba mai rahama sun yi haka ne ta wazo'an don kankan da kai ga allah wata aliman kuma su sanar lizurriyati ma ga zuriyansu wanda za su zo daga baya wanda ba su annabawa ne ba su san cewa neman tuba sunnar annabawa ne wanda bai sabo ya tuba balle mai yi manzon Allah ma da yake tuba aka ce me yasa kake yawan tuba Allah ya gafarta maka ya ce zan gode ma Allah afala akunu abdan shakura to so idan sun gotun tuba ma Allah godiyan Allah ne kai ko da kake sabo tuba ma Allah wajibi ne a kanka na rabbana ya ubangijinmu wa ba su fihim ka tayar a cikinsu ko ka aiko ahli ai ahli baiti mutanen wannan daki rasulan manzo minhum daga cikin su min anfusihim daga cikin kanun su wa kana jaba Allahu Allah ya amsa du'a'in sa bi Muhammadin da samuwar annabi Muhammadu shi sa ka'aban tunan da annabi Ibrahim ya gina ba a taba aiko manzo a garin ba sai annabi Muhammadu shi sa annabi yake cewa ana da'awatu abi Ibrahima ni addu'an babana ne ibrahima da allah ya amsa masa lokacin da ya gama ginin daki wannan annabi in ya zo ya tulu alaihim ayatika ya karanta ayoyin kakansu alkur'ani wa yu'allimuhumul kitaba ya sanar da su littafin alkur'ani wal hikimata da hikima ai ma fihi abin da yake cikin sa min al ahkami na daga hukunce hukunce wai zaki ya tsarkake su minan shirki daga tara Allah da wani inna ka tabbataccen ma na gana kai Allah antal azizu kai ne buwaye alghalibu marin jayi alhakimu gani fi sunihi a cikin aikinsa wa man la yarghabu an millati ibrahima man mai ma'ana la ne ba mai ki ga addinin ibrahima fayyatrukuha ya batta illa man safiya nafsu sai wanda ya samu wanci kansa jahila annaha mahaluqatun lillah ya jahilci cewa a bar halitta ne ga Allah ya jimu alaiha ibadatuhu motansa ya wajaba akanta a wista haffa ko ya walakantar biya da ita wamtana to kaga ya ce wa man yargabu an millati ibrahima ragiba yana da kalma guda biyu duk kalma ɗaya ne fassara biyu abinda yake fassara shi abin da ya biyo bayansa idan ka ga ragiba fi ya zo bayansa ya zama kwaɗai idan ragiba an ya zo bayansa ya zama ƙi gashi duk kalma ɗaya ne kamar wa man ya ashu an zikirar rahamani na ƙawon lahiyo shaidana wa man ya ashu fi in ya zama bin shi kuma rayuwa ne ya ashu kau da kai ne to a nan wa manyar gabu karka ɗauka da giban luggan kwaɗayi ne eh kwaɗayin ne amma abin da ya yoyo baya shi ya fassara shi in fi ya zo bayansa ya zama kwaɗayin in an ya zo bayansa ya zama ƙi to shi ne Allah ce wa manyar gabu ai ba mai ƙi ga addinin ibrahima sai wanda ya jahilci kansa cewa shi dinnan abin halitta ne daga Allah ولقد استفينا وحقيقة منذ أبي إبراهيم في الدنيا أن الدنيا بالرسالة دمنزنج والخلة بدأت أنتك وإنه شيء النبي إبراهيم لمن الصالحين والله ينا أتكن صالحا باين الله في الآخرة أتكن لاهرة الذين لهم الدرجات الأولى والنسكي لدرجة ودوككي shi sa duk masu addinin duniya suna son annabi ibrahim ba yahuda ya ce annabi ibrahim ma ba yahuda ne ba nasare ya ce ba nasare ne musulmi mu ce annabi ibrahim musulmi ne amma Allah ya kare ta wadancan da'ifa biyu ma kana ibrahim yahudiyan wala nasraniya walakin kana halifan muslima saboda haka Allah ya ce na ɗaukaka shi daraja madaukaki wadkur ka amma ta qala lahu rabbuhu yayin da ubangijinsa ya ce masa ibrahim kenan aslim in qul lillahi ka jawo ga Allah wa halis lahu dinaka kai ihlasin addinin ga gare shi kala nan take ba gaddama yace aslamtu li rabbil alamin na mi ka wuya ga ubangiji talikai da annabi ibrahim ya gama rayuwarsa zai bar duniya wa wasa biha ibrahim banihi wa fi qiratin wa awsa annabi ibrahim ya yi wasici biya da wannan addini mabanihi ‘ya'yansa wa yaƙubu yaƙubu shi ma ya yi wasici banihi ‘ya'yansa ƙala yana cewa ya bani ya ‘ya'yana inna Allah hasafa lakum addina Allah ya zaɓan maku addini shine dinal islam fala ta mutunna karku yadda ku mutu illa wa antum muslimuna sai kuna cikin musulmai na yi an tarkir islam hani ne ga barin musulunci cewa kar ku yadda ku mutu sai kuna musulmai an hani ne kar su bar musulunci wa amurin da horo bisa bata da tabbata alaihi a kansa ila musa da fatil mauta yayin da yahudawan zamanin annabi suka ce ma annabi alasta ta'alamu anna yaquba yawma mata wai annabi suke gawa haka wanda ke magana da Allah su da basu ga yaqubun ba baka zan cewa yaqubu ran da zai mutu a usaba ni hibil yahudiyati yayi wasici ma 'ya'yansa su riki yahudanci da zala aya take sauka abin mamaki am kuntum shuhada'a shin kuna halarci a wajen ne iz halara yaqubal mautu yayin da mutuwa ya halarto mu yaqubu iz bajalun min iz qablahu kala abin da yace Allah yace bari ga maka gaskiyar magana ya ce ne ma ƴaƴansa mata abuduna min ba'di me kuke bauta mawa bayana don ya ji hakika za su bi yadda yake so ko babu kalu sai ya'yan yakubu suka ce na abudu ila haka muna bauta ma ubangijinka wa ilaha aba'ika ubangijin iyayenka ibrahim da isma'ila da ishaka tu'addu isma'ila min al'aba'i tagalibun li'anna al'amma bi manzilatil abi to nan da ya ce ibrahim da ismail da ishaka an san annabi ibrahim shi ya fi ismail shi ya fi ishaka amma ishaka shi ya fi yakubu to nan suka ce za mu bauta ma ubangijinka da ubangijin iyayenka ibrahim da ismail da ishaka to ai ibrahim ba babansu ba ne wan babansu ne ko kanin babansu to an shi ne malin ya ce ƙidayen ismailu cikin iyaye ba ilaha ba'ika ba to wannan ya tagalimulin jayarwa ne domin kanin uba yana matsayin uba wan uba yana matsayin uba shi yasa ya ce wa ismaila in ba kama ismailu wani haka ne ilahan waye da abin bauta guda daya ba zalimin ilahaka haka wananu mu muslimuna masu miƙa wuya ne da gare shi am bi ma'ana hamzatul inkar am din nan ma'ana hamza ne na musu ai lam tahalu ruhu ba ku halarto wajen ba wakatan mautihi ranar mutuwansa ba kwanan fa kaifa tunsibuna ya kuke danganta ilaihi zuwa ga ishaqa ma la yaliqu bihi abin da bai dace da shi ba tilka wancanan ka tilkan nan mutara ne wal isharatu ila ibrahim nuni ga ibrahim ne wa yaquba banihima wa unnisa tanisun khabaru an tanisa an, an maida shi mutaran nan aka ce tilka ba a ce zalika ba sai aka ce ummatun al'umma ce kad khalas salafa ta shuɗe laha ma kasaban abin da ta aikata ta yi kasabi yana gare ta min al'amali na aiki ai jaza'uhu sakayyansa walakum ma kasabtum kuma sakamakon abin da kuka aikata ya tabbata gare ku alhidabul yahudi magana annabi ibrahim yayi wasici ko isaka yayi wasici ma yayansa to ba ruwanku sun riga dai sun wuce Allah ce ni na san abin da suka wuce akai abinda suka yi kasabi sakamakonsa na kan na gare mu kuma wanda kuka yi ya tabbata gare ku la tusaluna amma kanu yaf'aluna sannan ba za a tambaye ku ga abin da suka aikata ba kama la yusaluna an amalikum kamar yadda su ma ba za a tambaye su aikin ku ba wa jumlatu jumlan nan ta akidun lima qablaha wa qalu yahudu ko nasara sun ce kunu hudan ku zamo nasara ne in ba haka ba ba za ku shirya ba au nasara ko nasara ne suka ce kunu nasara ta hata dokwa shirya au din nan littafsiri ba littahayiri ba ne karka ce yahudawa sun ce ko ku zama ba yahude ko ba ku zama nasara ko a shirya a'a yahudu suka ce in an zama yahude an shirya nasara suka ce an zama nasara an shirya wa ƙa'ilul awwali masu faɗin kunu hudan na farko yahudul madinati yahudawan madina ne wasani masu cewa kunu nasara nasaran najirana ne kullahun ka ce masu bal na tabi'u millata ibrahim duk ba za mu bi ku ba ba za mu bi nasaran ba ba za mu bi yahudancin ba mu za mu bi addinin ibrahima hanifan halin ma mi ibrahima ma ilan mai karkacewa an adiyani gabarin addinai kulli ha dukanta ila addini zuwa addini qayyim tabbatacce wa ma kana min al na annabi ibrahim bai zamo daga cikin mushrikai ba qulu khidamul lil mani ku mu'mine ku fada amanna billahi mun ba da gaskiya da Allah wa ma unzila ilaina da abin da aka saukar mana min alquran daga alqurani wa ma unzila da abin da aka saukar ila ibrahima zuwa ibrahimu min as-suhuf daga littafi guda goma wa isma'ila da isma'ila wa isyaka da isyaka da yaquba wal asbadi da ƴaƴansu auladihi mun ba da gaskiya ma utiya abin da aka ba Musa min at-taurati na at-taura mun ba da gaskiya da abin da aka ba Isa min al-injili na injila wa ma utiyan nabiyuna da abin da aka ba annabawa min rabbihim daga ubangijinsu min al-kutubi daga littafai wal ayati da ayoyi sannan mu ba irin ku bane la nufarriqu baina ahadin minhum ba mu rarrabe tsakanin ɗaya daga cikin su manuminu balin wa nakfuru balin mu ba da gaskiya da sashi mu butulce musati kamar yahudu da nasara yahudu sun ce ba ruwansu da nasara nasara sun ce ba ruwansu da yahudu to mu duka mun yarda da annabin yahudawa da littafinsu mun yarda da annabin nasara da littafinsu mun kuma yarda da annabin muhammadu wa nanu lahu muslimuna mu masu miƙa wuya ne gare shi bayan amanu idan yahudu sun ga dama sun ba da gaskiya ainihin yahudu wan nasara bi mislima amantum misalin abin da kuka yi imani da shi wato misali din nan za'idatun ne in sun ba da gaskiya da abin da kuka ba da gaskiya da shi faƙaɗe ta da sun shirya wa in tawallau in sun juya gabanin ban gaskiya bihi da shi fa inna ma hum iyaka sun zamo fi shiqaqin a cikin sabani hilafin makufa sai ya kafi ka humullah da sannu Allah zai isan maka ya Muhammadu shiqaqan sabanin sabanin su wa huwa samiu Allah shine mai ji ya kawalihin ga maganganun su al'alimu masani bi ahwali na halayensu wa karkafahu Allah ya isan masa kuma iyahum su da yahudawan madina bi qatli bani quraida da kisan bani quraida wa nafi dalili da koran bani dalili don yahudawan da annabi ya samu kenan a madina kabila biyu duk yahudawa ne da quraida da bani dalili to bani quraida sun saba ma annabi sun yaudara annabi Allah ya ce a kashe su duka bani dalili kuma aka kore su wa zarbil jizati dora musu kudin haraji alaihim akansu صبغة الله لمن الله مصدر مؤكد لآمنا نعم ونسبه أي مثلا سبعة وصبغة لفيني أبن قدر وأي سبقنا الله ألا نيرنا مد إيماني والمراد أبن نفي بهذا إتدينه الدين يسا الذي فطر الناس عليها وندي عليه وندي عليه تموتاني أكيه lizuhuri saboda bayyana asarihi gurbinsa ala sahibihi kasamiki kamar rini ne bai saube a cikin tuba yadda mumini yake kamar ka ɗauki farin abu ne ka rina shi ya koma kalan wannan duk juyin duniyar nan zai sake komawa to haka nan rinin allah in dai allah ya rina mumini da imani ba abin da zai juwar da shi wa man aila ahada hasanu babu wani mutum da ya fi kyan sibgatan rini min laifi da Allah tamyizun wa nanu lahu abidu na mu masu ibana ne gare shi kalil yahudu yahudawa so koma gefe guda suna ce ma lil muslimin nanu ahlul kitabil awwali mu ne ma abota littafi na farko sannan wa qiblatuna aqdamu qiblanmu na kudus ya fi naku dadewa walam takun al'anbiya wa min al'arabi kuma annabawa ba shi a cikin larabawa da yawa walau kana muhammadun nabiyan da muhammadu annabi ne kamar yadda kuke faɗa la kana minna da ya zama cikin mu inji bai hode sai aya ta sauka kullum ka ce musu a tuhajjuna na fillahi yanzu kwaye husuma da mu a cikin abin da Allah ya yi an istafa nabiyya min al'arabi din ya ga dama ya zabi annabi daga larabawa alhali shi Allah nan wa huwa rabbuna shine ubangijinmu wa rabbukum ubangijinku ba a tilasta shi falahu an yastafi min ibadihi man yasha'u ja'izi ne gare shi zaɓi abin da ya ga dama wanda ya ga dama daga bayinsa sannan wala na a amaluna ayyukanmu namu ne nujaza za a saka mana biha da ita walakun amalukun kuma ayyukan ku ne tuja zauna ana muku sakayya biha da ita fala ya bu'udu bai yi nisa an ya kuna fiye amalina ya zama a cikin ayyukan ma nasta ku bihil ikrama amma da za mu cancanci girmamawa da shi ba wana numu mukhlisu na masu ihlasin addini ne ga Allah wal amalu da aiki duna kun fiye da ku don haka fa nanu aula bil istifai mu muka fi dacewa da zabi wal hamzatu hamzan nan da yace atu hajuna na lil inkari bai kamata ku yi musu ku yi husuma da mu akan Allah ba wal jumlatu jumlan nan guda uku shine wa huwa rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna wa lakum a'malukum wa la musun jimloli guda uku nan ahwalun halaye ne an bal ayaquluna ko ataquluna shin suna faɗa ko ko ku kuna faɗa cewa inna ibrahima da isma'ila da ishaqa da yaquba da lasbada da jikokinsu kanu hudan sun zamo yahudawa ko nasara kullahun ce ne da su a antum a alamu amilla shin ku kuka fi sani ko Allah ya fi sani wallahu alam wa karbara minhuma ibrahim Allah ya kubutar da annabi ibrahim daga faɗin Allah ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniya والمذكورون أبابا همن أكا أمتا باين سنة إسماعيل إسحاق يعقوب الأسباط تبع له ما سبيه ne gare shi ومن أظلم waye fi zalunci ne kam mimman katama shahadatan fiye da wanda ya ɓoye wa mutane shaida inda hu wanda take wurinsa ka'inatin tabbatacciya daga Allah in kana neman wanda fi zalunci la azlam ahada azlam ba wanda fi zalunci suwaye wannan wahumul yahudu su ne yahudawa katamu sun ɓoye shahadatan layi shaidan Allah a cikin attaura da ibrahim ga annabi ibrahim bin hanafi da na hannamanci wa mallahu bi gafilin Allah bai rabkana ko bai bari amma ta'amalo na gabanin abin da kuke aikatawa tadidin tsoratarwa ne lahum gare su sai tilka ko alhamdulillah saurada to tilka ummatun wancanin ka al'umma ne karkalata shuɗe ta tafi laha ma kasabar abin da ta aikata na ta ina gare ta wala kun ma kasabtun abin da kuka aikata kuma yana kanku wala tusalu na ba a tambayan ku amma kanu ga abin da so kasance ya amaluna suna aikata ta kannin samun lalata wanda makaranta muka dace Allah ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah gafarta mu wani wallahu sha ɗaya hadiya ga shi Allah ya shara haɗa ya Allah ya yi wani fitin Allah zaune da mula bai ɗaukaki kan salama inna ɗaina salatul fati dukan bukatun mu Allah biya fatiha salatul fati salli ala sayyidina muhammad al-fati ma ba salatan kamilatan tamatan jalilatan makabulatan shamilatan da'imatan ala sirrul kulli bi sirrul kulli bi sirrul kulli hawla wa la quwwata